أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahlu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a goma ga wata na juma'a akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha biyar ga wata na biyu shekara dubu biyu da sha tara a yau insha Allah ci gaban tafsirinmu za mu hara sura ta surata yusuf insha Allah kahin nan 'yan tambayoyi illa ƙara bayanin 'yan uwa ya zamanto tambayoyi cikin tsari kenan abin da yake da alaka misali da karatun na motsa malik ko na alwajiz abin da yake da alaka da fikihu a rika barin tambaye shi a lokacin da ake littafi ta yi fa'ida kuma zai tsaya abin cikin tsari in abin da muka yi ne a nan cikin tafsiri ba ba lahi a kawo amma abin da yake da alaka da fikihu a bar shi a wancan wani shi alaka ya kamata to duk da haka da yau maganar da muka yi na sati wancan na maganar karatunmu na baya na maganar da aka yi maganar cewa idan mutum da mutum ya shahi jikin matar da ba tashi ba wanda a buga mai allura a ka wani ya tambaya kan ingancin ruwayar wani ya magana kan to meye maganar ikhtilat mana cakuduwa maza da mata yin wa bane sananne a musulunci babu wani shubha ko maganar saɓani kan haramcin ikhtilat cakuduwa maza da mata sai dai yana da ruwa sun sa da kasuwa idan kaga je kasuwa inda ka je kasuwa dole gama da mata kuma na gama hima an gama ka fada to kaga an zuwa kasuwa karan da ruwa ta kawo ba shi kokarin kai ba kokarin gocewa da mahiya mata su busu goce maka kama gida suke ya kawo kokarin gociya ya ga ta kanka ruwaya cikin sai cikin akwai ruwa da Imam Tabarani haka bayaki kuma ruwaya hatta cikin silsila sai na Albani ya tabbatar da ingancin ruwayar la'an yuta an ahad rajulun fi ra'si a soki ɗayan ku aka bi mikhyadin da allura mana a buga mai aka ko wace mitati min hadid allura ta ƙarya a buga mai aka khairul lahu min an yamsa mar'atan lati lahu a ce a buga ma allura ta ƙarya aka manzo Allah ce yayi maka alkhairi da ka shahidi kin matar da ba halakin ka ba wannan shine hadarin muka ce yan saba saba sai magana ta biyu maganar juma'a wasu za su da harko su tsaya a baya ga sahu a gaba wannan abin sanar na shi ma zai da manzana ya addu'a ga sahu na harko sahu na biyu kullum sahu na gaba ya yi lada akan na baya ke mutum ya zo tun harko kuma koma baya na ga kurishin dabara kuma aikin da ya yi a wurin juma'a akwai maganar sallah manzana ya fito ta wata mutum ka ruwa ya saba sunan yana cewa wanda ya zo masallaci ran juma'a fasalla ma kutiba lahu ya sallaci abinda Allah kaddara mu kaga anan nafiloli ne a wurin juma'a duk abinda mutum ko nafila ko karatun qur'ani duk abinda ke da na azkar kana haka sabai suke wani ya salla wani ya azkar illa maganar abin da yayi a wurin juma'a zan ya ce ku yawaita mun salati a daren a wurin juma'a ko daren juma'a amma magana aiki na azkar yawan wa annabi salati kuma suna ta kai kenan insha Allah kenan farkon sura malama su bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را tilka ayatul kitabil mubin yan wajen mutu suratul yusuf sura ce wadda take kwarai tana da dadin shorare ganin Allah mata suna ahsan al-qasas mai kyawun kissa eh bambancin ta da sauran kissoshin annabawa annabawa din sa annabi ibrahim annabi musa irin sa annabi isa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga qur'ani a kawo sanan a kawo nan ko ina akwai labarin su amma yusuf alisalam shi ne kadai annabin aka isa shi mai tsawo a wuri guda na tsawon rayu abin da yawa gabata tun farko haka shi shi ne bambancin sauran isoshi isa ce a wuri guda illa kamar da na usaimin suka dai malaman tafsiri suna tabbatar da sura ce wadda ganin yadda take da wannan mahimmanci amma abin mamaki abin kaito isra'iliyat za mu ce da kwashe-kwashe na mutane an shigo ta da kwashe-kwashen da ya huce yau surar tana cikin surar mai yawan kwashe-kwashe an hadisai sara'iliya ta mara tushe cike take da su har a waye gari mutum zai rika baka labarin wannan kisa kamar ayyaci ta alkur'ani kuma kisa da yawa ta saba ma ƙur'an ta saba ma isma ta annabawa amma ga mutum ya baka labari a kan shi abin da ya kara ya da irin wannan kwashe-kwashen labari filim da ake yi da wannan filim kin wani zai kama abin shi kuma abu da yawa ya saba ma isa ma annabawa karya ce ma da yawa an sa kuma abu ne na ana kallo abu gama a gaban ka ake abin kisa wani ya ɗaukar wani kisa kama haka ne ƙur'ani ya kawo alhali ba haka ba ne kayan filafile ma littattafan masu ke so littattafai da yawa an cika sun labarai marasa tushe kan kisa yusuf alaihi salam ‘yan wa ganin wannan sura ‘yan wa kenan ai haƙuri da iyawa an saba yin wasu kwashe-kwashe wasu labarin iya masu daɗin ji ba za mu kasu insha Allah muna ƙoƙarin kawo abin da muke bakin ƙoƙari abin da tabbata ‘yan wa wanda ƙur'ani bai wadace shi ba labarin Allah imai yana wani kwashe-kwashe wannan abin da ɗaunin labari a ƙur'ani ko za su da tabbata ta yawa da cin kuma Allah mata suna asalin asas kai kawo na ba gama mata da washi ba ka ka bata ma'anata ba shi Allah ya bada bara mai kyawun kisa saboda kisa ta hoto daga Allah subhanahu wataala kisa ce tabbata wanda aka yi to ai aka shigo ta da kwashe-kwashe kaga an bata ma'anar wannan sura saka insha Allah za mu takaita da irin abinda muka tabbatar dai ya zo Qur'ani ko sunna kuma saura muna fatar Allah gafarta ma mu suka kurakuri akan kawo su alif lam ra wannan dai harufa bayani ya gabata a baya suna cikin harfa wanda ba malamin zai ga maka tabbata ka fasa su ko zai ka maka bakin gwalgwadon abin da ya fahimta kan mas'ala karshen lamari ne Allah shi ya kowa sanin haƙiƙanin ma'anar su tilka ayatul kitab na mubin Allah na ishara da gwada asalin tilka wata ishara ce ga wani abu wani kamar na nesa asali a bina'in kalmar ta larabci a kusa ce hadi kamar ka yi ta sanya wannan a gabanka tilka ta nesa haza wannan zalika wancan to wannan an ce ishara ce ta ɗaukakar al'amarin ba abu da nasa bane ba a gaban kan ce ma yana ana ma ɗaukakar lamarin ishara ce ta ɗaukaka lamarin waɗannan ayoyi ne na alkitab na wannan littayi kuma almubin wanda littayi ne bayanin shi a hili yake wajen gina ayoyin shi abinda yake hukumtawa bayanin shi a hili yake da haka ce inna anzalnahu إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wannan litayi mai wannan daraja Allah ta mun sabkar da shi abun karantawa ne balarabi qur'anan arabiyyan nuna ce bilisanin arabiyyan mubin gangare larabci ne babu na hausa na bare bari na zabarmawa na gwarawa ƙur'ani ƙur'ani dole ya karanta shi in ba gwari ne in shinuwa ne in zai kira a yadda yake larabcin za ka gane wannan shinuwa ne ko barbare ko bahaushe duk ɗaya ne da kira ta babu wani bahaushe barbare da ka yanta a wannan kai ka koka ba ka iya bane a shi wannan kira ta mace ta hausawa a eh ni kullum nake mamaki mutane sun yarda a turanci na duniya sun yarda da bin harafi yadda bature ya gina kalmar shi mutum zai tsaya ta larabci a wurin ki kawa harafi a wurin shi amma ƙur'ani wa hausa ce yanzu duk wanda yake san turanci ya san ve daban be daban buwar daban buwar daban buwar daban buwar duka ta arwa ka san sare ka san wajen f ka san wajen b ka san wajen p duka san ko ne kuma idan ka kawo buwar wajen buwar ka san ma'anar daban ce ko ana magana ci ka kan magana gani ko ya ce buwar ya ce buwar ya ce fon ya ce fon ɗaya ne ka gani ana magana tudu ya magana ana magana jari jari abu dai ga shi ne wanda ka san to yadda ka san a turanci da ka ka ve wajen be ka canza ma'anar magana ka ka fe wajen f ka canza to haka ma a larabci wajen ha ka ka ho wajen ha ka ka ka ka canza eh kalaka halaka abin iya da ma'ana muguwa da maka kiyakwa ba haka yin dole akwai karatu akwai hurufin arabi akwai huruf mahajin huruf don mutum iya sai larabci ikanta ƙur'ani da yake dole ya laƙanta yaya ake karatun wanda ka yi sura ka goma da ka yi izini goma ba gyara gwanda aya goma gyarara wallahi gwanda ka iya tsaya ka koyi aya goma gyarara ya ka kira sura goma a kwashe-kwashe ba gyara a yi shi yin da yake ya ce ƙur'anin arabiyan ƙur'ani ne balarabi kwanci hikimar allah ƙur'ani cewa larabci a duniya har yau a wajen masu sanin ilimin luga ilimin kalma ilimin harshe iya cikin harshe mahi umarsalin ma'ana mahi mahi matasiriyar ya kowane harshe ma'ana ginuwa da abin na kima ya kowane harshe har yanzu ba harfi mai yake ma'ana da larabci aka sabakar da shi da ƙura'an da wannan balarabcin kuma ce hikimar Allah halishe mahihicin halishe akan mahihicin annabawa akan mahihicin gari kuma akan mahihicin wata kuma akan mahihicin dare ƙura'ani kenan eh kalma mahihiciya gari mahihici annaba mahihici kuma watan mahihici kuma daren mahihici eh da larabci a makka ga annan sallatar shugaban annaba da manzanni kuma a watan ramadan kuma daren da ta kadar shi ne ƙura'anan arabiyan ya ce la'allakun taƙilu allah ya haka don ku fa'inci ku hankalci abin da ake nufi da ku ake dalla-dalla bayani yanzu aka gani me ce a gaba
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نعم Allah ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas Allah ce mu wannan kalma ce ta girma ta izza ba abin da bana Allah shi da wani ne kalma ce ko a Hausa ta ta turanci ko a yanci muna magana ta girma kun ji shugaban kasa take nu da shugaban kasa ba ba take nu ka ta ta ta ce kaza je kaza kaza a nu nu za ko nu yake ta shugaban kasa ko wasu manya ko to wannan adanin bina'in kalma ne haka ake a kalma ta girma to kuma Allah shine mai girma kan kowa kenan Allah ya magana ta girma da irza da buwaya yace nahnu naqussu alayka ahsan qasas Allah ce mu muke baka muke karanta maka muke kyawun labari eh muke kyawun labarai ce bi ma auhayna ilayk daga cikin abin da muka maka wayi hada alquran wannan da tayi shi muke kyawun kissa lahiyayya muke kyawu da haka yau ya bukatar ka hudu labarin da Allah hudu kaka kawo kashe kwashe ka bata magana Allah mutum ya ji magana labarin Allah kuma aka ce Allah hudu kuma ka kawo wani abu ka gama mishi ya ce bari labari kan kwashe kwashe kaga ka bata magana Allah iya buƙatar ɗan wani hattara kama ji daɗin labaru-labaru a cikin aji daɗi a matsaya mu wadatu da abin da ya tabbata ko cikin ma'anar ƙura'ani ya ce wa in kunta kenan daga cikin abin muka maka wahayi hadar ƙura'ana wannan alƙura'ani wa in kunta min ƙabali da min alƙafilin wannan duk da yake cewa kayan a maka wahayi na wani alƙura'ani kana cikin marasa sanin wannan kisa santa ba baka da baya kanta kuma mamaki wani abu ne wani manzo ne wanda ba cikin ku yake ba bai da alaka da kabila ka ko da garinka manzo na banu isra'il amma zaka kawo musu labarin da su ba su fi cikakken irin naka ku labari dalla dalla tun daga farkon kisa har karshe sai cikin wannan iya daga cikin kenan kafin wannan qur'anin da kana cikin marasa sanin wannan kisa ya Allah ce gaba
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نعم قال قال أبي هريرة إذ قال يوسف لأبيه ya abati lokacin da yusuf alaihissalam yake magana ga baban shi ta wakana kan ya wani mulki irin yadda ke tarbiyya ta magabata ta mutanen kwarai yadda ya dace a cikin tarbiyya hira ko tattaunawa da yaro da ɗanka me da yara nesa idan ka shigo su ruga da gudu su ɓoye baba ya zo iya cin abin da ke rusu tarbiya ka bar yara da mahaukata yan wanshi yaro mahaukata yara yan wanshi bai yawo da mai hankali duk mahaukata ne yan wanshi bai hira da babba bai san ba da kyau bai san ba kyau ba haka su su girma an gaji ba cikin yara duk yaron da yake tare da baban shi ya san yaron wayo ya san a ce mai kaza ba a yi kai ba a kaza wannan kaza daidai ne kaza ba da wani ba sa ya tuka da yake tarbiya ta shi kyakkyawar tarbiya na Allah shiga abubakar gumi rahimahullah yake ce an ga gana ya manya suna koren yaro ce ba manyan kirki bane ba ce an gana koren yaro to gina ko ana wani abu ne ba so shi za ka yaro banna a takaice dai a rika sa yaro a jiki yana cikin tarbiyya don inda ba haka bai wa gama abin da ciki inda namun ya tsoron ka zai ma da wani labarin shi kenan wannan yusuf iya yaro ya wannan mulki kuma ya kyalaka labari iya ba baban shi labari ya abati ya babana inni ra'aitu ahada ashara kawkaba naga wasu tauraru goma sha ɗaya wa shamsa wal qamar bayan tumamu goma sha ɗaya da rana da wata duka wa'annan ra'aituhum li sajidin naga suna mini sujada ko abin da ya gani ya ga baban shi ka kuma ce wannan uba annabin Allah ne ya manzo ne daga Allah ba labar da ba kullun na hasashe eh annabin Allah ne jim haka me yace
qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin yanzu bayan ya gaya mai abin da ya gani turmamu goma sha ɗaya da rana da wata in wannan an samu malamai gabata hadda nasin hadisi cewa an dangana annabi sallallahu alaihi wai manzo Allah hadda sunan turmamun da wance da kaza da kaza da kaza aka jero sunayen wani turmamun guda goma sha ɗaya da aka mu suna annabi wai ya ba su labarin sunayen gaskiyar magana malamai su ibn kasim ta ce magana ta ce wannan magana ba ta da asali ruwaya ba ta inganta ba bale makan madogara kanta mai fassara waɗannan turmamun kuma yake cewa imam shakani ke cewa ai ana yanzu magana ba ta shaye magana suna ba kurin turmamu ya gani kurin kuma haka Allah ya mana kurin na ga turmamuwa goma sha ɗaya ba wani lamarin suna ka za su bai cikin magana kurin ga abin da ya gani uban yake mai kashe da harko cewa ya bunai ya dana la taɓa susuru iyaka ala ikawatuka kakka yarda ka ba da wannan labari naka domin nan a mace takaddimin da aka yana an kawo zama ga dalilin da ya gami haka na neman su musam ya mai kashe hudun bayanin da zai mishi na fasar mulki shi kai ya gaya mai ɗan shi ta farko ma ita jinjina mai haka wannan yanwa shi ne malamai ke maganar cewa fasarar mulki wani abu ne wanda babu kata'iyan in ba abin da manzan Allah ya fasara ba kuma a nan muna da wani matsala a rayuwar ta nan yawan fasarar mulki na ba ta yi maka bayanin mulki na minti 20 ya ga kaza ya shiga ya huta ya yi kaza ya yi kaza ta maka bayani to ɗan uwa nan salama ko ruwa tabbatata wadda hatta ma muslim ya rawaito ruwayar yana cewa idza ra'a ahadukum ma yuhib falyuhaddith bi wa idza ra'a ma yakrah falyatahawwal ila janbi al-akhar wa litafud an yasadi thalatha wa nas'id billahi min sharriha wa la yuhaddith biha ahadan fa innaha la tadurra lan tadurra yace idan ɗayan ku ya ga wani abin da yake so mulki mai daɗi ya kaga cikin tsanwa cikin aljanna cikin kuɗi dumu-dumu misali ka ɗanga za a gaka cikin jin daɗi to wani abu ne mai kyau ka samu ci ba ma wacce ka gaya wani abokinka ka ba da labari ba da amma idan ka ga wani abu mara kyau kana shan kashi ba kana zuka zuba da gudu wani ana tura ka wani wuri mai daɗi kada kuma matsala ko ito irin wannan ya ce fila ta hawal ila jambil akhar in kana kwanci nan ka ko sace kwanci ka sace kwanci inda kake ada ka yi tohi so uku a hakumkinka ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim so uku yace in ma me bai cutar da kai yace wala yuhaddisu bi ahad ka ga ma kowa ka gani ko ka wuta zuwa jama'a ne ya ga ma kai kana hankali shi ne sai sani ba shi ka kwashe ne ne man ka tare ni manzo Allah ka ga ma kowa wata ruwa da iya magana cewa abin da ya alkhairi gare kama ko da ana ga akwai masu fasara ko halittin fasara ya ce kakkai da domin ce fasara shi ma ruwa ta inganta a ta alban cikin jami'in sai ya kawo ruwa ta tabbata ruwa da yana cewa a rubiya ala rajul ta'iru ma lam tu'abbar fa idza ubirat waqa'at yace mulki kaman tsuntsu ne bi hako iya sama iya yawo in kai da aka maka wata fasara to zai sabka zai maka fasara zai hau kidan ya sauna maka muku fasara ya tara maka shi kenan kidan ka abin da ya lahiya ka kaje ka ga kowa in ka ga alkhairi kai fata Allah ta fata shi ka ga muku abu kai to hiso uku anan ta mamu ta muka kullun ka huta kan wannan labari ruwaya ta tabbata mutan nake cewa na maganar ista'inu ala qadal hawaij biktamaniha fa'ina kula zini wata mahasul mutum ku ya hankali nan labarin kaga gaya ma kowa ya ka ruwayar alwata tabbata mazala ke cewa ku yi ƙoƙarin taimakon bin bukatunku da ɓoye surun kowar bazar komi ka gabazawa mazala ce domin kowar mai ni'ima ana mai hasada kamar ke nan gudu komin ka sirrin kai baka sirri kaga na ai wani sirri ne na shi ya ce kai ya gaya ma ɗan shi domin makiyinka ya jira abinka mai kyau ka kawo alheri buniya zai yadda da muka maki bakana maka makirci sai ce mishi ya bunayya la taqasusu ru'yaka ala ikhwatik ya dana kaka ba da labarin mulkinka ga ƴan uwanka fa yakidu laka kaida za su maka mugun kulli domin ya san dalili yace inna shaytan lil insani aduwwun domin shaytan ga dukkan mutum dan adam makiyi da kuma adawa a hili karara ba kullu hakan ayi hankali dan shedan ba wanda ya kashe shi sai ka nemi wani abin ka yi hankali ka gano su me ya fasara mulkin wa kadhalika yatabika rabbuka وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
yanzu nan Allah subhanahu wata'ala yawan labarin irin fassara da yaqub ya madan shi yusuf alaihi salam yace wa kadhalika yatabika rabbuka haka dana ubangijinka ya zabe ka za ka samu zabi daga Allah wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith daga cikin ni'ima da zai maka ya sanar da kai fassara mulki kaji shi Allah shan baiwa ayan mulki ya fassara kuma daidai wa yutimmu ni'matahu alayk kuma Allah ya zabe ka zai cika ni'imar shi akan ka wannan ni'ima wadda irin wadda kai wa ala ali yaqub haka wata ni'ima ta musamman zai ma iyalan Yaqub domin ɗan gidanku da ya sami mukami duk gidanku za a yi ba ko yanzu ko an aka wani mutumin kwarai ko a ce dan woman dan woman ne an mutumin kwarai ne ko so yake ya kace a namu ne eh muna da alaka shi ta wani kakannin mu kakan kakana suna ɗaya da shi so yake a ce suna da alaka amma mutum banza ne ba mai jin kenan wata ni'ima ce ya ce Allah zai cika ni'imarka ni'imar shi a gare ka haka zai wata ni'ima cika ni'imar shi ga iyalan yaƙub kuma wannan kama a tamma ala abuwai min kabal wannan ni'ima daman kenan gidansu gida ne da Allah karama ya zaɓa wannan ni'ima daman na ɗa ne da uba ke ga mishi wannan ni'ima yaro kayan kai kenan kayan mishi yaƙub kin daman Allah ya ni'ima ya cika ni'imar shi ga wasu uwayenka guda biyu su ne ibrahim da ishaq dan yaqub dan ishaq ne ishaq dan ibrahim ne sai mu zama yake cewa mahihicin mutane gaba da wani tambaya ay akram ay nasu akram ya rasulullahi a mutane wai kowa karamci wanda ina ga ta man bukhari ka ruwaya sai ki ce musu akramu inda Allah ataqahum wanda ya yi su karamci a mutane mutane ataqahum mahijin tsoron Allah inda a mutane ba ruwan Allah dan wani jikan wani jikan wani a wajen Allah mani karamci a taqaku in akrakum inda Allah taqakum Allah ce nasan Qur'ani mako to sai suka ce a mu ba wani muke ne ba laysa an haza ka ta'alluq ba mun tambaye ba mace ba kiran ba ke suna magana ne akan nasaba dangane suka ce musu fa akramun nas yusuf yace nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu khalilullah yace duk duniya ba mai nasaba irin wannan duk duniya shi annabi yusuf baban shi yaqub annabin allah kakan shi ishaq annabin allah baban ishaq annabin allah ibrahim alayhis salam annabta duk duniya ba mai nasaba yan wata tambaya ta kai shekara ta yawo da zama da mai wai wace ce ubanta annabi kakanta annabi mijinta annabi kan annabi ta ce ƙarya ce babu ta ƙarya ce babu ta kama ka kama ka shawada lokacin da ce ƙarya ce babu kama ka shada wasu maka ƙarya ce babu ta ƙarya ce babu ta a duniya kuna ka ƙarya ce kuna zaba kwala ka to binciken banza ba ka samu komi babu ta hira ci kama da don ana yawan tambaye kanta wai ta ta mijin ya annabi kakanta annabi ubanta annabi mijinta annabi ya wanta annabi ya yanta annaba kuna ƙarya ce kenan mahi karamcin mutane mahi tsoron Allah kura amma in na saba ce yusuf alaihissalam shi ne mafi kyawun nasaba eh ya ce kenan wannan nima ya cika ta ga uwayenka guda biyu babanninka biyu kashin kai ibrahim da ishaq inna rabbaka alimun hakim kuma lalle ubangijinka masani ne eh kuma mai hikima cikin tsarin shi me ce gaba Allah
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين نعم التي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين تبس على آيات da wasu ababai na ƙarfa magana ga lam ga ƙad tabbas ya zamanto wata aya kan lamar yusuf da ‘yan wanshi akwai aya ga masu tambayar lamar yusuf alisala inda karantar da kai kuma manzo ana tambayar labarin wannan annabin allah yau zama ga ayoyi na Allah subhanahu wata'ala yanda idan Allah subhanahu wata'ala ya so wani al'amari wani makaluki duk abin da ya mallaka bai iya hanawa kuma da cewa bawa ka rungumi kadara ta Allah ka koma ga Allah ka nemi gyara a wajen Allah kaka dauki kadara ta matsala matsala ce a wajen Allah so da yawa ba Allah kan jarraba bawa da wata musiba ce a zahiri amma kuma ni'ima ce dalilin alkhairi don idan muka za mu ga a gaba mu ga yadda abin da ya sami zuwa salam na matsaloli ne neman kita jihawa rijiya da mai wannan kiwon daraja a kai da shi matsayin bawa ya ce ka bauta a gidajen mutane irin wuya da irin kaso duwa wani da sha haka matsala ce kowace matsala farko masu kaka rijiya matsala ce a sai da ɗa a matsayin bawa matsala ce ka rika bauta bayan bauta ya je irin fitina ta mata fitina ta gidan kaso duk wani matsaloli ne amma wannan su 'yan adawar ta shi wanda suke mai suke suke mana suke kin shi suke mai hasada kaga hikimar Allah ashe da aikinsu ne da hannunsu za su kai shi wajen darajar da Allah mishi dan ya za a je masa ba haka ba me zaka ce masa ya ji wannan gidan kaga hikimar Allah su da hannunsu abinda Allah so kamar kisan Musa da Fir'auna da hannun ina Musa ya Fir'auna ya da Musa ko abinda yake ta gudu kasa kashe ɗaya mutane ya Allah bada mai kasawar shi aka sa Fir'auna zai ci da Musa ya bashi ci ya bashi sha ya biya mai ranar Musa alaihi salam amma kuma abin da yake gudun a hannun Musa ya tabbata wani iya cikin ayoyi ne na Allah idan Allah ya zaune lamari wani bai hanawa kuma dan adawa iya ma adawa a cikin adawa da yake yi shi zai aiki da kai shi kan Allah ya baka wata daraja da Allah su kwarai akwai aya kan lamarin su a samun ɗan uwan shi irin abin za mu gani irin abin da ya wakana kuma abin suka guri bai tabbata ba na halaka shi insha Allah zamu ga bayani to nan Allah magana Yusufa da ɗan uwan shi ɗan wannan akwai abin da ya shahara shi ma kamar ya zama to ayata qur'ani a idan mutane kan mutane ɗan wani sufi annabawa ne wannan abin ya shahara kama shi kuma haka bane malamai masu taƙiƙi irin su ibn kasir irin su imamu shaukani na kata wani ta da iya da bai dace na ilis sabuni magana ce yanwa a haƙiƙa kamar ibn kasir ke cewa wannan labari a dangana ma wa'annan yan wasu ba annabawa na warko da ya ce babu wata ruwaya babu wani isnadi daga ma'asum a nasar salama babu haka daga Allah ya ce kuma abin da ya wakana ya saba ma ismar annabawa maganar yaudara yaudara neman kisa hasada abu da yau da wakana suka wa yusuf wannan ya saba ismar annabawa annabawa hikimar da Allah ya ma annabawa tun farko Allah ya kare annaba ma'asume ne ba ta yi zafi ɗan duniya gaba ya gyara zafi ɗan duniya inda ka ka tuba annaba annaba kan eh daga baya tuba ba annaba wani iya cikin aqida ta banu ta banu isra'il sukan aibanta annaba da yawa da mugun aiki shi wasu musulmi suka ɗauko ya suka raba a cikin tafsirin wani abu akwai abu da aka raba yan wa yusuf ko da iya ne na yusuf kamar da imam ibn kathir ke cewa abinda ya kawo wasu suka kawo maganar annabawa ne labarin asbat ita al-asbat cikin zuriya ta banu isra'il akwai annaba a ciki amma nan da ake cewa wa'annan ƴan wani zub wannan ba su cikin wancan daban asbata daban cikin zuriya yaqub akwai annaba takwas amma wa'annan masu mugun aikin wannan yace wasu ɗiyan yaqub ne sun yi laihi kuma sun gyara sun tuba ga Allah Allah ga wata musu ma cewa annabawa ne bai tabbata ba ibnu kasir duka da masu sama shukani malama masu tsaya su dauko magana su tace ta sun tabbatar cewa ba kan karkama kasi akan annabawa ne a ba annabawa ne ba wannan ya sa har ana neman halitta ɗan ubanci a annabawa sun yi ɗan ubanci ga wani su annabawa ne zai wani kudu a za a nan ɗan ubanci kuma kamar wani abu na ka'ida alhali wani kuskure ne ɓanna ci ɗan ubanci na ubanci har ya kuma karin magana a dan ubana ne dan uke maki yanka ne wani abu aibu ne a sharance Allah aibu ne a sharance ka dan zubu gina wani banna a cikin al'umma za ta dan ubanka ne ga makiyinka shi kuma dan wawa zai ta mafi kusa a rayuwar ka dan uba wani jini guda uban guda dibe da banan gado da Allah ya da dan uba akan dan uwa ko dan uwa ku daya bai ga duki gaba daya amma dan uba shi dai saura duka duke kwashi gaba daya ya sa mata kuma da ba masu matsala kan mata sai ta shiga daki ta gina maɗanta ƙarya ta ɓaka na ɗanwon shi maƙirka ɗan ubanka ne kin ga Allah sai ya kama ki da laifin raba zumunci wallahi uwa mata sai hankali sai suka raba ɗin iya balle an gida mata biyu ne ko ta wuta ta rika sama ɗiyanta ɗan ubanku ne zai tashi kun da wannan adawas an gina ɓanna tun daga gida wani mata ku yi tsoron Allah da kin shiga ɗaki kin kulla ma ɗaki wani kulle-kulle ɗan ubanka ne ka zaka zaka kada da to Allah zai kama ka da raba zumunci ɗan ubanka ɗan uwanka ne na jini ka wuce wannan al'ada ta jahiliya cewa maƙinka ne kuma ka da mukan mai rage wani abin a ɗan uba ne wa maƙi kenan kan Allah cikin al'adu mun kada masu da mana kyau ma abu tabbata mana mai kyau ɗan ubana ne ke an kawo ɗan uba wajen ɗan adawa wannan wasu ne masu laifi kuma ta kuma hasada ba ya uba ba haka ma goma a kasuwa a makarantar da hasada hasada ka take bayan uba ba a gona gona ku ɗaya ya kuɗe ya ba hasada haka a kasuwa ya maka hasada haka a lakwal sai ma hasada ka san firimai shi dizem ko dizem ma to wannan kenan kaka ɗauka wani hasada ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma ɗabi'a mummuna mara kyau duk da yata ya yi laifi an hana ta ba a yin ta adabi ta lata hasadu lata bagadu annabi ya hana ta kakku hasada ko dan cikin ku daya ko abokin kasuwa ko abokin zama yin hasada laifi ne a musulunci kenan kullum za mu gina ɗan yusuf wasu bayin allah ne ɗayan yaƙo ɗan uwan annabin allah yusuf alaihi salam allah ki allah ki ga mana cikin labarinsu akwai aya akwai ayoyi ga masu neman labarin wannan bawan allah ne allah ta isa qalu yusuf إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين نعم كاجي daga inda aka harma kirtin Allah ce izqalu la yusuf ahabbu la yusuf akhuhu ahabbu ila abina minna kun ga nake na an keɓance ne ana shawara tsakanin su kun ga lalle yusuf da dan uwan shi sun yi soyuwa a wajen baban kai babanmu sun lura ya san wa'annan yara guda biyu da yusuf da dan uwan shi da malaman tarihi suna ta benjamin su to su to su ce benjamin benjamin eh sai benjamin haka suke mishi ko sai suna kiran kuma benjamin dan auta doranci kenan yusuf da dan uwan shi sun lura cewa ubaban mai yasin su kuma nanu usuba mu kuma ga mu mazaje ne al'umma ce jama'a ce masu ƙarfi manya ƙananan yara duk wannan matsayin ba a wannan gida manya mana girkakkun mutane jama'a masu ƙarfi duk kai yawan namu gaba daya amma ka zaɓi ƙananan yara kana san su wannan su inna abana lafi dalalin mubi gaskiya babanmu baba iya cikin bata mana ya bar hanya haka bayyana ba sannan sai yana da magana ake ko baban su annabi Allah ne ba kuma ya bar hanya batacce ne baban baban na ya bar hanya yanzu tun da dai yanzu gashi abin da ya dame su kan ya karanta da mu matsalar su korin an san su da dan uwan shi ta haka nan ya kamata a sannayi me za ka so a yi
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين yan shawara da aka yi ƙutul yusuf kurin yanzu abin zai kashe mari kurin a kashe shi kurin mu kashe yusuf kurin ku kashe shi nan ya karantar da kai wani ne a cikin wurin shawarar da ake ya kawo wannan kalmar uku tudu kurum kashe su mana ku kashe shi a wutarau argan ya kan lokacin wajen abikun ko kuwa imma kai tsaye mu kashe shi ko mu doke shi wai can wata ƙasa wanda ba zai ɓace ya haula kuma wajen abin ku zo ta baban ku zuba ganin kwaye ku ba shi ganin ba an huta can mun zuba da ganin shi ɗayan biyu ko a kashe kai tsaye ko a je tonu a yadda shi ya zama to babanmu ba kowa he mu dole so suka ce wata kunu min ba'adi qaumun salihin gaji ba gaji da duk ayyuka ba wannan mutanen ma an ku yace yanzu an shawara a kika gaji ba yanzu aji aji annabawa ne ka ko ga gaga sama annabawa ne ba dimi tunani yace yanzu mu kashe shi ko mu je mu yadda shi a wata ƙasa dan babanmu ya san mu daga bayan shi he ku zamanto mutanen kwarai kenan sun sanin ke mutanen banza ne a yi ne a yanzu mutanen banza ne aiki za su yi aiki mutanen banza yanzu su aikata aiki mutanen banza daga baya su gyara ganin ba aiki annabawa ne annaba da Allah ya kare su kenan shawarar ku kashe shi ko ku yadda shi babanku babu kowa yi ku a gabanku ku kuma ta kunu min ba'di ku zamanto bayan kun kashe shin ko kun yadda shi ku zamanto qaumun salihin ku zamanto mutanen kwarai na gari haka aka shawara to a cikin zaman akwai wani shugaban ka ta shawara me yake qala qailun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati al-jubb yaltaqithu ba'du as-sayyara يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين تنزو cikin wannan shawara yanzu ga shi wancan shawara wani ce cikin da ya ba tattauna da ake a kashe ko a yadda shi kuma wani Allah ta qala qa'ilun min wani mai magana daga cikin waɗannan ƴan uwana shi shi kuma shawarar shi yace la taqatul yusuf kakkwashe shi aka ce da baki da baki nan wannan baki ko ka a mutiyar ma dai kashi ne akwai dan dama dai kashi akwai dan dama ya kawo shawara mai kyau gaskiya eh da da adawa ne amma ya kawo mai kyau dan masa abin da bai hana ba yace dai la taqatul yusuf kau kashe yusuf na'am wa alqu fi ghayabatil jub yanzu anan shawarar shi shi ka a kashe shi amma a je a jewa shi cikin rijiya ga ya fito shi bana rijiya an sa shi kan zai bace mai kuwa kashe gari nesa a sa shi cikin rijiya wadda dai zai bace ba a ganin shi bai gida kuma karshe ya ta ƙito ba da sayara an aka yi sa wasu 'yan tahiya mata fatake in suka biyo shan ruwa sai su tsince shi kowa ya huta shi haka ya kwaci kaga tashi ta dama dama an ce a nan ma kwarai manganin malamai cikin ta kisoshi haka ana ziyaro masu nansu da wane da wane wannan ma wannan ƙari ƙa'ilun minhum yahuza ne a shama'uni ne to shi dai inda hadda wata fa'ida yahuza wata ana ce yahuza ce ne ba sai shi inda halla ko ta fa'ida a gare mu zamu amfana an ce yahuza an ce ƙala yahuza ba shi ne ƙare ba ko ce ƙala shama'un shama'un ya ce wannan yan wakilin babu wata fa'ida gare ka ka shiga ba shiga da lamar ilimi nan shabu ne a kuka huza ne ko kuwa ne ne roba yaji ne kun gaba kanka wala eh a nan kurin wani mai magana a cikin su shi ne zai amfani ka iska ce amfanin kurin ba labarin wa'amma wane ne an san dai a cikin su ne kuma suna da suna amma wani wani wani ne bai ma wata fa'ida kun inda da fa'ida da Allah ga mana kuma ana ce kwaso abin wajen wani ba a ake kwaso abin da bai dace wajen wani neman wani ababen kuma ka baka da sauki kisa qur'ani kullum Allah ce qala qa'ilun min a cikin ɗan wani zufu wani ya ce a kashe ko a je harijiya wani ya ce a kan mu kashe shi a kai shi dai a jewa cikin rijiya sai ya tafi zuba ta sayara sai ɗan bulaguro su tsince shi kuma ce in kuntum fa'ilin har za ku abin yi wannan shi ne abin yi yanzu yana ita shawara wanda zama bauchi aka ɗauka alama
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نعم كنت أولا شاورا ذا مقامي تكرشي أكدوكا yanzu an yi rikin zamu ga abin za a aikata ita ce za a yi yanzu an shirya haka yanzu kuma an kare shawara an kulla ta an hi'u ba yanzu kamar ga suna abin a gabanka ga suna a gaban babansu annabin allah ya ko ƙalu ya abana zai kama an shiga hira inda ke ɗada uba eh kama abin kirki ya ba ya ba ba mu ma laka la ta'manna alai wa me yasa ku- baka amince mana kan kullum ka rike shi a gaban ka ka rike ka gaban ka rike shi baka barin shi mataka huta da shi kullum ka ka mana baka yarda da mu ba akan Yusuf baba kullum kana ka baka baka yarda da mu ba akan shi kuma alhali wa inna lahu da nasihun uku muna mai nasiha muna kyauta mishi an wa ne ga baba ka shigira ba muna mai nasiha kai mai neman alkhairi gare ka eh muna mai nasiha ko baba amma kai har ga ta amince da mu kaman kenan za a tambaya me kuke bukata za ka amsal abin suke nema arsilu ma'ana gadan kai abin da ke neman abin da ake neman yanzu yanzu baba ka sake shi mana na ake mana ka sakan mana shi gobe mu ta tare na ta yarta wai la ka sake shi je shakata yake a mutu kiwo da shi ya shakata kullum yana a gida kullum a gida baba ka sake shi ya shakata mu je ya wasan shi yayi a yi kiwo da shi ya shakata ya yawo wasan shi ka ji ba kamar da suke an kullata ta an kullata an zo su ana shiri eh kuma shi baba ka je ga baba waje mu tar shi gobe mu je ya wasa shi ma shakata ya wasa shi wa inna lahu lahafizun baba lalle mu kuma za mu kiyaye shi ko ba za mu shi duk wannan lalaba ce a yaudare shi za a yaudarwa dole kulli naka ne yaudara eh za mu kiyaye shi me tsoho ce
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأ...
ana kula mu قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون maza kalu kalu قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون tsoho ya ce bayan sun kawo na shawara kamar da gaske da gaskiya ce shi dai tsoho jiki ce bai ba shi magana magana bai yadda ba amma dai an matsa mishi don shi Allah ta kala inni la yahzununi la yahzununi an tadhhabu bi ni gaskiyar magana ina jin bakin cikin ba na son ku ta yi da shi kai ya baka ta kai ban yarda ba ko ta da shi abin bana bai da amincewa kuma yace wa akhafu an ya'kulahu dhi'b ina tsoron kelikeci ya cinye shi wa antum anhu ghafilun kuma ku ba ku sani ba kuna iya wasan kuna harkar ku yaro ne aje ku kelikeci an ta dhi'b an zaba cewa kura sunan kura addaba addaba sunan kura dad daba dhi'b na ce kelikeci lu na san lu shi ne lu karen daji ko ba dila ba kuma Eh, katar karen daji ne shi ne shi ne zai katar kare ne don kura ma- kura mawuyar wake bata don ya kura cin mutum ya yi kura ta wani banna wanda ya san wannan kirkeci ya yi ya yi kura banna kenan ya ce zama tsoron kirkeci ya cinye ya ce musu ina tsoron kirkeci ya cinye wannan yawa wa antum anhu ghafilun kuna can mana kuna cikin rabkana ba ku sani ba kanzu nan kaman sun samu da ganin suka samu wata kowa dama ta wannan magana qalu la in akalahu dhib wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun haba baba yanzu kirkeci zai cinye wannan yaran muna wannan masu wannan jama'a masu kari wannan jama'a tamu muna kallo kirkeci ne shi haba ai da mun- da mun tabe ma ba da mun tabe mun zama kai yawan banza kenan kamar da gaske kamar da gaske a haske Mm, yanzu da kenan an ba uba hujja ta baiwa abin da yake gudu baiwa ya wakana baiwa ke da ke ce cinye ɗan shi yanzu me ya wakana bayan haka فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
kaji Allah ce falamma zahabu bi duk Allah ya takata mana kissan ke wannan abin da suka kulla wannan shirin suka yi kenan uba ya rata aya gaba Allah ya kara ganin cewa falamma zahabu bi kenan an kare su doke shi in sun huta da shi ya suka neman uban ya basu Allah la tsoho ya basu da falamma zahabu bi lokacin da suka huta da wannan yaro wa ajma'u an yaj'alu fi fi gabatul jub ke wannan shawara da aka yi ta karshe yanzu an haɗu shawarar karshe an yarda an yi ittifaqi an yaj'alu fi gabatul jub za a jewa shi wannan rijiya wadda mana ce rijiya mai zirgi wanda zai bace a ciki wannan haka saka haɗu kuma haka saka aikata sai Allah ke ce mana wa auhayna ilai latunabbi annahum bi amrihim hada kuma la sha'uru Allah ce muka mai wahayi nan iya tabbatar ma cewa kamar da ibnu kasir ke cewa suna kawo wannan ashi iya mai wannan wahayi ne Allah ya mishi domin nasin qur'ani ce ba abin da ya hana amma wahayi Allah ce wa tana hukuma sabiya la yako la ya ce wa tana wa tana hukuma sabiya ga Isa alayhi salam tun ya lokaci ya inni abdullahi ajani kitabu ta annabi nabiya Isa alayhi salam tun ya karami a zanan goro tun Allah ya ce mai ya annabi ce ni annabi Allah ne Isa ko Isa Isa da Maryam ko da tuno shi a doke waye kai da kai na Maryam ce inni abdullahi ko kai ce ni ba Allah ne kuma ce atani kitaba Allah bar ta kuma waje annabiya Allah ta ni annabi Allah ne kin Allah iya daukan yaro karami ba shi annabta abinda Allah so ba abin da ya hana kenan a wannan lokaci da suka ɗauki yusuf alisalam suka yi jewa cikin wannan rijiya Allah ce wa auhaina ilai sai muka mai wahayi Allah zai takwata mai da hankali ya cikin rijiya aka mai wahayi na kawai labari aka ce mushi latunabbi annahum bi amri maza kenan aje hankalinka wannan kullalla da suka yi za a wayi gari ka ba su labari aikin da suka yi ba su san ba ma kai ne za ka shiga wani hali ba sun gane ka ba ma ba sun gane saboda ɗayan mutum da Allah zai baka ba sun gane ba ma da kai ne kenan nan kenan ka aji haka kaka damu ka aji hankalinka wani abin zai zo kuma ka ba da labarin yamma ba hallaka za ka ba su labarin wannan mugun kudi nasu alai su ba su san ba abin zai wakana yale su ta lalace gaba
وجاءوا أباهم عشاء يبكون سبحان الله قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
yanzu an shibka abin da aka shibka an tsari an saka shi rijiya an dawo gida kuma Allah ce gaya mana ga lokacin da suka dawo gida irin na zuwa kiwo mazace ta an dawo gida Allah ce wa ja'u abahum isha'an yabkun sai ga sun zo babansu lokacin dare lokacin magariba lokacin abincin dare kuma an zo kuma yabkun suna kuka ayyuka kuka kuka ayyuka sarawa kai da ɗano subhanallah suka zo da marece da nota abin suna suna kuka qalu ya abana suka ce ya baban inna dhahabna nastabiq wa tarakana zufa inda mata'ina ya baban mu wallahi mun je muna wasa muna muna anjina muna abun harbi na abin kibiya koyan harbi tsere muna da harban harban mu he muka bar yusuf a wajen iya tsare mana kaya fa akalahu dhib wannan kirkeci da kake tsoron ci shi ne shi ne shi shi ke nan zuke nan ya lakanta masu fita sun zama dogara yanzu kirkeci ne ci ne shi kuma wa ma an tabi mu'min lana walau kunna sadiqin kai baba da mun baka da ko muka siya muke ko gaskiya baka da da mu ko gaskiya muke baka da da baba da mun kai da baka da mu da mu da mun kai baka da baka da gurin baba eh da mun to gaskiya ce kai da ma ko gaskiya muke baka yarda da mu amma haka ne mun je ne muna wasa ya je iya abu aka kirkice shi ne Allah ya ce me yauka na ya da aka yi وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللعان على ما تصفون
yanzu Allah ce wa ja'u ala qamisihi bi damin kadib sun zo da jinin ƙarya a jikin rigar shi nan masu fassara cewa annabawa ne ya ce da jini wanda ba ta yi da jinin mi ba ta hata da jinin waye usta ƙarya ya ce da jinin kakare mai kakare kan manzo ko ko ba ta ka ce ƙarya ce to ne ana ɗauka a ce annaba ba ce annaba sai ƙarya shi Allah ce damin kadibi Allah ƙarya ce Allah ce shi Allah ƙarya ce da gari a gacewa ba a wani gaba ne ƙarya ko akwai tafata da a larabci ƙarya Allah ce suka zo babansu suka zo da jinin ƙarya a jikin rigar shi cewa kenan ga hujja ta cewa kirkeci ya ci qal bal sawwalat lakum anfusukum amala tsoho ya ce a tabbatar idrab kinan maganar kelekeci ya cinye kuna tsirere ku barta ba gaskiya bane kurin saboda kira kuma an fusko kurin ranku ne ya raya muku wani abu duk da bai san ba me suka shirya amma san akwai wata kullalla ba gaskiya bane saboda kira kuma an fusko kuma amara ranku ya raya muku wani abu ma bai san komai ba amma ce fasabarun jami'a kurin zan yi haƙuri kyakkyawan haƙuri wanda babu jaje babu abu zan koma kalma zan yi haƙuri wannan shi ne cikin sunan bukari ne isa aisha radiyar ana lokacin da aka mata ƙazafi tana cikin halin wani matsala ba ta abin da aka ba lokacin da manzala ya same ta ya shiga mata da kanshi ya kishe mata aisha in kunti bari'a fa sai bari ke la wanda alamata bi zambin ya ce aisha wannan abin da ake naji ta ji ta kanki in har in kunti bari a in har kin kubuta da ke abin nan ba fa sai bari yake la Allah zai kubutar da ke amma wa in kunta almamti bi dhanbin in har kin yi wani laifi kuwa to fastaghfirullah wa tubi ilai ki nemi gafara Allah ki tuba zuwa ga Allah ta ce a lokacin nan duk duniya ta ji mai mara ta faɗi sai take cewa kurin la'ajid lakum masalan illa ba yusuf wannan kalmar ta kawo wannan kalmar cewa bal ta fasafar fasafar jamil wala alamatu wala alamatu wala musan alamatu sifun tace he da saboda tace saboda bakin ciki tace na manci ma waye sunan baban yusuf tanda suna tanda suna ko gaɗaya ta manci suna ko tace kurin abin zan ga mu kurin sai kamar yanda baban yusuf ya hudi kurin eh fasabarun jamil walla musta'anu ala ma tasfu kuran zan yi hakuri kuma Allah shine mai taimako kan halin da kici kuran ke bar abin haka ba ta ci a komi kayan Allah ba ta kubuta daga sama kinan shi ma annabi Allah Yusuf ana Yaqub kurin da ya gano akwai kullalla ma bai wadin ga abin da akai amma dai abin da kun karshe ce kun zai hakuri kyakkyawan hakuri kuma walla musta'ala walla musta'ana la matafun kuma Allah shine mai taimako kan abin da kuke shiryawa ala da banta insha Allah in wani ga lokaci ga lokaci yayi Allah kai mu rashin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa abin da ya shayi karatu karatu sai rana ta insha Allah idan babu karatun talata da laraba sai Allah kamar sai rana ta insha Allah insha Allah kamar insha Allah sai rana ta karatu